بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ke daidai da 26 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 26 ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na 64 daga cikin jeren biyar karatu ta littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya fata mishi da alkhairi a jiya mun karanta wani bangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sa'ad da dattijo abu talibin ya rasu da kuma ainihin wato uwar gidan shi khadija ce kubra allah madaukakin sarki ya kara mata yarda a lokacin sai ainihin wato mutanen makka suka tsara kuntata wa fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam suka rinka mishi fito na fito da tsanani ya tsanani shi ne annabi ya fita zuwa ta'if kamar yadda muka ji cewa ta'if din nan kusan su ne mutakan aminci da ya kama hanya duk tsayin da ya tsaya sai ya yi musu wa'azi amma har ya isa bai sami ko da ainihin mutum guda ya amsa mishi duk da yanin ji irin kai da komowa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi irin manyan mutanen garin amma ba su amsa mishi ba ƙarshe dai bayan ya juyo ya nasara ya samu ainihin wato ɗan wuri da yake ɗan hutawa a nan ne har ya samu mai suna abbas zuwa mun fara tattauna dangane da abbas ko abbas ya musulunta gaskiyar lamari abbas ya musulunta za mu zo mu ji ƙarin tattaunawa mu insha Allah ta'ala a cikin fa'idojin da malam zai kawo Allah ya ce maka amma daga cikin fa'idodin da muka fara ji cewa to wannan faɗakarwa ce ga mai wa'azi akan ainihin idan ya shiga gida zai wa'azi ya fara da mai gida idan gari ne ya fara da mai garin haka dai al'amarin yake asamiya malam yake fa'ida ta biyu malhad aidan أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى إقراب القوم عن الاستجابة har yau za mu lura cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da ya ga kai da kai na waɗannan mutane daga ansawa wato mutanen maka sun kai da kai sun isa amsa wa'azin shi wato waɗannan mutane afuwan da ya je ya samu mutum uku waɗannan mutane mun ma guda uku lokacin da ya yi musu wa'azi suka kai da kai suka ji amsawa sai muka ji kalawa ce iktinu annu to amma ku rufa min asiri ku ja bakin ku ku shiru kar ku faɗa wa kowa ga abin da ya faru wa hada yadullu ala anna al-hikmata taqtadi alla yatahaddatha ash-shakhsu an kulli shay'in wannan yana nuna mana cewa na daga cikin hikima ba komai ne mutum zai rinka faɗi ba dole ne ya zama akwai wasu abubuwa da mutum zai rinka sakawa bal inna ba'd al-umuri yaktunuha ash-shakhs wasu al'amuran mutum zai rinka ɗore su ya wasu a ila katumuha kuma zai rinka ƙoƙari domin ɗore su ya adamu mashruha da kuma rashin yaɗa su ba komai ne ake fitowa ake faɗi ba ba kuma komai ne ainihin ake yaɗawa ba lima fi zalika min barar saboda cutarwar da za ta iya biyo bayan faɗin komai din وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجد في حديث بجمعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال استعينوا على إنزاء الحوائج بالكتمان كتومكا وكان يجنسين نفرا وصدقاتي بقوي أبن دكتشتي فإن كل ذي نعمة محسود ومن دونه الله ونعمة أبن وحسدانه wannan hadisi ga shi a ƙasar malayanci al'umam tabarani ya rawaito shi a cikin littafin al-mu'jam al-kabir haka al-imam abu nu'aym a cikin hilyatul awliya malam ainihin wato haifani a cikin littafin majma'u zawa'id ya bayyana cewa sai dai cikin waɗanda suka rawaito hadisin akwai wani mai suna sa'idu dan salam al-abbar wanda ujula ya ce ba laifi da shi amma imamu ahmad da sauran malamai sun karyata wannan mutum wannan hadisi da isi ne ita ce ingantacciyar magana don haka wannan hadisi da isi ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuma babu shakka dangane da waɗanda suka tsara wannan hadisin akwai hikima a cikin magana domin abin da magana ke cewa ita ce duk wani abu da kake ƙoƙarin cin nasara a kan shi to ka taimaka wa cin nasarar wajen ɓoye abin domin duk wani wanda Allah ya ni'ima abin yi wa hasada ne to idan har ni'ima abin yi wa hasada ce ta dake duk abin da kake safar ka same shi aure ne makaranta ce wani abu ne ka kafa a gaba wanda a wurin ka ni'ima ne kuma jama'a za su fahimci ni'ima ce wanda ka ɓoye maganar kafin a ankara sai dai a ji ana cewa za a ɗaura maka aure jini alhamis za a ɗaura maka aure an fito sallar juma'a ko kun fahimta jama'a kafin a iya maka hasada magana ta riga ta yi nisa ko kun gane wannan da kyau hakika hadisin da ya hujja da shi hadisi ne da isi amma in muka dubi wace hikima ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa ainihin wato waɗannan mutane roƙe su cewa da su ɓoye labari za mu zo mu ji daga cikin hikimomin shi ne in labari ya koma makka to mutanen makka za su farin ciki idan labari ya koma makka shi kuma annabi ya dawo makka za su ƙara ƙuntata mishi su ce ashe kaga duk da yadda kake ganin muna kuntata maka ashe mu da sauki na tunda muna kuntata maka mun baka a garin ba shi wasu sun ga karban ka a garin su الثالثة درس ما إكو لما خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف يا عند من جمع الله يفتد الطائف نعم يوى وإنما طلب ختم إساءتهم له أي النبي آمن wato su ɓoye wannan nunanawa da suka yi mishi ya nemi su da su ɓoye ne gare shi wa inna ma talaba katma isa'atahum lahu لأن هذا مما يسر به الأعداء أعداء في مكة. وتكون أبن بيتا النبي يوم مسكوه وأن نون ما هذا لأن هذا مما يسر به الأعداء في مكة. saboda wannan na daga cikin abin da makiya ba su farin ciki a maka ita ce magana da na faɗi idan suka ji labari za su farin ciki ko kun fahimta jama'a ita kuma shamatatul a'da ba ta da daɗi hakika duk wanda yake yana jin daɗin shamatatul a'da wallahi ƙarya yi mai ce ce shamatatul a'da ita ce ta shiga wani hali na kunya wanda har makiyanka za su ga faɗiyarka wanda har makiyanka za su maka dariya tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam baya son haka annabi harun da musa ya kama shi yana bugu lokacin da ya dawo ya kama bani isra'ila sun koma suna bautar dan maraki daga cikin abubuwan da yake ce musu la tushmid bi al a'da kaka sa makiya kuma su mini dariya na yi ta wahala da su su bar bautar gunki sun ki kai kuma ka da kana duka na kana zagi na kana cewa dan ne ban hana shi ba ka ga sai su min jalo su min dariya shamatatul a'da ba ta da dariya to amma kuma yana daga cikin abin da Allah ya kan jarabci masu wa'azi da masu da'awa da duk wani wanda Allah ya ni'ima ko ta farauta ko ta shugabanci ko ta kuɗi ko ta jama'a ko ta mutane kullum abin da ake kokari a gani shine abin da ba haiku ba kai yake cewa ta kale a ga cewa to ya hana fakal uwar baka karshe al'amari ya yatsu kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya san wannan jirgin ya ta faru ko kun fahimta to shi yasa idan kai ne da'awa ne kai kuma na daga cikin hikimomin da zaka bi su ne irin waɗannan abubuwan ba komai ne zai bayyana naka ba ba kuma komai ne za ka bayyana shi ba ba don komai ba idan an kofa a tare ka to in zama komai naka ka bayyana shi me zai faru sare kan za ta yi sauki shi yasa ko da aya annabi zai tafi afwan ko jihadi zai tafi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da dama aka ce su yayi tauriya hakika yadda hadisin ya yake cewa babu wani yaki da annabi ya tafi sai da ya tauriya ma'ana in zai tafi sakwato sai ce bukari zai tafi kaga wannan north west ne sai ce zai tafi north east ne ya ce zai yi wannan ya amma sai ce gabar zai yi sai zama makiya sai su je sai su fara hanyar gabar su gaji sai a ji su canza abin da ya bulla amma ya tsinta duka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito da wannan hikima to haka ko kasuwanci ne kake yi kasancewa kana da makiya ko wani aiki ne ka samu kasancewa kana da makiya ko wani aure ne kake nema kasancewa kana da makiya to wallahi sai ka yi takatsantsan shi yasa lallai ne ka taimaka wa kanka wajen cin nasara al'amuranka ta hanyar sakaye halin da kake ciki sai a biya ya abu kawai shi kenan sai a biya bayyana to a wannan lokacin al'amarin ya fi nagarta ya fi daɗi saboda ka bayar da nan hasabanka kenan ka ba da maƙiyanka ina fata an gane الثالثة درس من أكو da muke ɗauka a cikin wannan tarihi wannan hadu ana tabbatar maka ne da cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowace darasi ce ka ji kowane babu muka shiga malamin nan sai ka biya mai da mu wani wasu sababbin ɗalibai yana ta koya mana wani sabon ilimi da ba mu taɓa ji ba to haka ainihin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yake lamma faraja rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-ba'ith yayin da manzon tsira ya fita daga ba'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsafta da fi suka ha'in ba'i mutane yawayen ba'i suka mishi sahu wato in ba kuma ta ban mun faɗi cewa sun kasu kashi biyu ne indiya biyu suka yi sahu sahu suka yi mishi gayya biyu na yawaye yarmuna hu bil ijara suna jifan shi da dutse kana zaid bin harisa yakin rasul sallallahu alaihi wa sallam bi nafsihi sai zai da ɗan harisa wannan da rauran bawan shi sai ya rinka kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da nashi jikin wato shi a jefe shi madadin jifa ya kai da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kanat al hijaratu tusib zaidan dan haka sai ya zama dutsen yana ainihin samun zaidi hatta shajja iddata shijaz har sai da ainihin duwatsun ko kuma har sai da zai biyu ciwo mai yawa ya ji rauni a jikin shi mai yawa saboda an kawo jifan sai ya tare da jikin shi nan ta so sai jikin shi ya tare لقد كان زيد يقي الرسول صلى الله عليه واله وسلم بنفسه حقيقه كنت زيد ينهى كاري من ذن الله بجتين شكين ونحن اليوم نتلو سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم كما ايوت wajibi ne mu kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun gani kowane hali ka samu kanka akwai irin difa'i akwai irin aiki da za ka wajen kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can jifan manzon Allah ake yi da dutse gaba da gaba don haka kai ma gaba da gaba sai ka rinka kai jikinka kana kariya a yanzu an waye gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya duniya amma ya auri mata tara ya sunanta mana mu kuma mu aure ya haifi ya'ya da yawa kuma ya sunanta mana mu haifi ya'ya da yawa a yau ka je kan net internet ka ga irin yadda kafirai suke wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya auri mata guda tara yana da ya'ya sai a je sai a yi hoton wani jama'a wani tsoho cikin wahala ga mata guda tara suna bin shi shi kuma yana tafi akan jaki cikin wahala sai su nuna cewa wannan shi ne muhammadin da musulmi suke yi ko kun fahimta jama'a to wajibi ne mu kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan har yan ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baka wajibi ne mu ba shi ansa mu tattauna kowanne ne wannan babu kara kowaye a musulunci ba mutum mai saukin hali irin abubakar duk musulunci ta cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda yake da saukin hali da wanda yake ainihin halin shi hali ne wanda yake akwai tausasawa a ciki babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan sai ya sai abubakar ne siddiq to amma me yake fariya abin da yake fariya ana nan rana tsaka zarar abubakar suna zaune da shi da mahaifinsa abu kuhafa suna hira sai kawai sai ainihin mahaifinsa yana gina zan Allah abu kuhafa kafin yin musulunta suna hira da abubakar kawai sai yana gina zan Allah abubakar sai daga hannu janna da wani hali kawai silence ba wani hayaniya sai su dalla musu nayi abin da haka bai sake haka don ya san ɗan shi yadda yake da hankali da natsuwa yadda ya hare shi ya san ba hauka ba ne ko kun fahimta jama'a da haka duk waɗannan marasa kunyar kafirai da kowane tsinanni ya tashi a Najeriya nan ba wanda zai hara shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a jarida zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a intanet zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a coci su yi aji zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata riba ce kiristan Najeriya zai samu in ya zagi manzon Allah babu sai dai ya tada rikici to duk shekara haka suke shekara ɗaya shekara biyu sai su tsogale ku shekara ɗaya shekara biyu sai su tsogale su sai kuma sun gama shiryawa su kuma tsaf sannan don sun san cewa za su taso don haka sai sun gama shiryawa yanzu nan jama'a ba wulaƙanci ba ne a ce a cikin birnin kano kafin ya aje ƙur'ani izu sittin a bin ɗaki a matsayin shi ne toilet roll shi ne toilet paper ya yi kashi ya ɗauko kallo guda ya share abin da ya faru kenan yan kafiri mai suna jirya abin da ya faru kenan sai ka ɗauko su kuma sai ka ka ɗaya su a gidan kurkuku kawai me yake faruwa ana lallaɓa musulmi ne hankalin su ya kwanta sai ga dare a ɗaya ko shi kenan sai a je a sace shi abin da suke ke kafiri zai tsogali musulmi ba abin da za a yi mishi kafiri zai tada fitila ba abin da za a yi mishi ba za a iya kama shi ba amma musulmi ne yan uwansu ne za su a fara a fara a fara a fara suke ba shi ne yau ku tafi to kamata ya duk lokacin da wani ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ga cikakken fushin da ba a taɓa gani ba gobe in yi so a ce mutanen nan ku rabu da ke ku daina faɗa mutumin da a ce abin da wasu ƙasashe da yawa suka yi wa ƙasar Denmark a kan wannan wulaƙancin da suke game da manzon Allah a kan intanet da duk duniyar musulmi haka aka yi wallahi tallahi jannat ba ba ta tuna ba amma yanzu sun mai da abin ya zama kafin duk wata ko duk mako sai sun tafi wani sabon hoto na igilanci da manzon Allah ba dai ya fito ba an ɗan yi likitan an daina siyan madarasi an daina siyan kaza an daina siyan kaza sun ɗan ji jiki ɗan lokaci kaɗan shi kenan kafin wani lokaci fa shi kenan kuma duk an watsar da abin ko kun fahimta jama'a to wajibi ne mu tara manzon Allah wajibi ne mu tara sunan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaddifa wa anha wajibi ne kuma mu kare ta ita sunna din yaddifa wa anha yakunu bil muhafazati alaiha kare sunna din yana yiwa ne ta hanyar kiyaye ta kiyaye ta waɗannan littattafai da suka rawaito mana sunna mu kiyaye su mu tsare su mu san su mu tsaya mu tace su والعمل بها كما أيضاً أيضاً إذا سنة والحرص كل الحرص على التأثي به صلى الله عليه وآله وسلم بدون تأيي يأتي تأيي كيكين سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كيكين شيء تبيد يبدا صحابي تكون تنسنا كيكين شيء عبادة حرف تكون أدبيئة كيكين شيء أنا فيكي تكيكي شيء كيكي ده النبي أنا شعور كبيرة yake tun da garin mutu zai zai so ka doya guda abu a yanyan ka ta abbaka ta yana ci saboda yana farin cikin ya gane gidan shi manzon Allah yana kan kabewa daga haka suka sanya mishi abu hamza baban kabewa saboda tsadar cin kabewa kuma me yasa yake saboda sun je wurin walima ne aka kawo kafe na nama ya ga kabewa gefen gefe sai ga annabi yana bin kabewa yana cin kabewa tun daga ran nan shi ma sai yana kaunar kabewa tun da manzon Allah yana kaunar kabewa sallallahu alaihi wa sallam haka duk abin da manzon Allah yake son shi kace shi wata ɗar tsohuwa haka kaka ce ga Anas sai ta fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son kaɗo sai ta ɗan samu rama ne ko abubuwa haka sai ta kaɗanta mishi da rana sai annabi sai ya tuji su Anas sai ku zo mu je za mu je gidan kakarka idan annabi ya dan ya je wannan ziyara ya ci wannan sai ya kwanta to in ya kwanta yana yana kwanta zufa tana zuba sai tsohuwar nan sai ta kawo wani dan kwano sai ta tara zufa wannan zufa ta annabi ita ce take shafa a jika a matsayin turare duk wannan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta kawo haka to dole ne mu nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so da kauna da kare shi da kiyaye mutuncin shi da kiyaye mutanen gidansu matansu da ƴaƴansu da jikokinsu da tattaɓa da kiyaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kiyaye garin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda yana daga cikin wani makirci yanzu da suka ɗauko shi ne sai aka samu lalatattu daga cikin mu kullum ba inda za su faɗi sharri ko saudi arabia in an ce saudi arabia ne ake nufi ƙarshe makka madina kullum sai ana nuna saudi arabia sharri ne a ciki addinin su lalatacce ne mutane ne azzalumai mutane ne kaza to me yasa sai saudi arabia yahudawa ne suke sanya wasu daga cikin mu irin waɗannan suka waɗannan afka in ba haka da ƙasar saudi arabia ce sarakunan ta ba ta kyautawa ka je ka yi hira da ɗan saudi arabia guda ɗari biyar ka ga in ta samu guda biyar wanda zai soki sarkin saboda kwanciyar hankali da yake ciki to shi na cikin ƙasar bai ci wahala ba shi bai ga an zalunce shi ba sai kai da kake nan waje ta kai jama'a har mun tafi aikin hajji wani a makka muna zaune muna zaune a falon gidan alhazai yana cewa ba abin da ake a wannan kasar sai zalunci na ce miki kamar ne ne ga gani ake zalunci kai dan kasar nan ne da mutumin jiha ne kaduna dan a soja ya ce eh yanzu da soja local government da kaduna state da najeriya zaluncin da ake a waɗannan three tiers of government din naka da wanda ake a nan wannan ne zai ya a shi ba jayayya yake so ba nace mu kuma ita ta kawo mu ba ka san jayayya kace ana zalunci a maka da madina mutumin maka ko madina yana da mata yana da gida yana da aure da abin da yake bukata zai tafi ya samu a cikin wadata da sauransu me me kake nufi da zalunci ya ayi aure wannan kasa ya yi hidawa ne suka haɗu da da sarki su'ud da muhammad bin abdulhar suka kwace ta daga hannun sharifai mutane kuna faɗin abubuwa a je a saka maka wata mugiyar aƙida gari su manzon allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya wanda gari ne allah ya rantse da shi yace la uqsimu bi hadha al-balad وأنت حل بهذا البلد بالدنيا بعد رد الله يرنقي بشي حتى في مكة yace wannan gari ba ma sai ma ranko da shi ba a san darajar shi ba ga shi kana zaune a cikin gari sai ce wa walidin wa ma walada wannan shi ne garin makka garin da annabin Allah ya kafa annabi ibrahim garin da duk duniya Allah madaukakin sarki ke cewa inna awwala baitin wud'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubaraka masallacin farko da aka yi a duniya yake shine wannan da ke bakka mai albarka wannan ka'aba ce fa duk duniya ba inda za ka je ka samu wani masallaci ko ina ka kewaya ka kewaya ka kewaya da nufin kewaya wannan ibada ce ɗawafi sai makka ko masallacin madina ba a haka ko a makka ko a madina ba da haka a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba inda yake da wata rijiya mai suna zamzam duk duniya babu inda makamu ibrahim yake to sa'an nan dole madina kuma ka gani duk duniya ba inda za ka kewaya a ce maka nan kabarin annabi ne tabbata gaskiya ne ba ba inda kabarin annabi yake tabbat cewa nan shi ne kuma ta da duk hayaniya da kuke jira nan an ɗauko wani malami daga Nijar yana ta hayaniya a gidan rediyon Amerika cewa wuri kaza akwai kabarin annabi duk shi ne hayaniya ce annabi ɗaya ne duk duniya aka san inda kabarin shi yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi babu wani annabi da aka san ina ne kabarin duk abin da ake faɗi zafe ne kame kame ne amma annabi sallallahu alaihi wa sallam kana zuwa za a ce ga inda kabarin shi yake in ma da ka je ba yanzu ɗauko hoton inda ka ga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kai daga sama inda ka hanzu wata koriyar hasumaya to wannan dalili ne akan nan ne sirkin ɗakin da kabarin annabi yake ciki sallallahu alaihi wa sallam to babu kamar waɗannan garuruka makka da madina muke kallo in muna sallah can muke kallo to amma ya zama ba ka da inda za ka ɓata sai wannan gari saboda haka jama'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ka soka wanda ya shafi shi ko yaya ko suka tana kaiwa gare shi idan ka soki ɗayan shi ko matan shi idan ka soki abokan shi ko garin shi idan ka soki hadisan shi ko maganar shi duk abin da ya faɗi yanzu ba a cikin hadisi ya ce idan ƙuda ya faɗa cikin abinci ko abin sha ku danna shi a cikin sannan ku ainihin cire shi ku jefar ba kana suka wannan hadisin annabi ka soka sallallahu alaihi wa sallam annabi ya auri mata tara kana suka shi ta soka annabi ya auri ya ce a auri mata mafiya hudu kana sukar wannan maganar annabi ka soka annabi ne yake an zo da gado mace a bata naira dubu ashirin namiji a bashi dubu arba'in ma'ana mace ta ci kason da namiji zai ci kashi biyu kana suka wannan suka za ta koma da annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai ta annabi ya wuce duk wata halitta da kasani duk abin da ya shafi ɓangaren su to nashi na musamman kuma ba a faɗa wannan sai dai da alheri amma in dai ba alheri za ka faɗi da koyaya ka ja bakin ka kai shiru in ba haka ba za ka zama turin kafin ko kuma cikakken zumbuki ba a faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi shiru Allah bai faɗa shiru ba Allah baya tsalewa shi ne sai malam yake cewa wa ihya'u sunnatihi fi umuri hayatina da kuma raya ainihin sunnar shi a cikin al'amuran rayuwar mu a al'amuran rayuwar mu gaba ɗaya mu raya ya annabi yake azumi ya annabi yake buɗe baki ya annabi yake sahur sallar tahajjud ya annabi yake ya ya annabi yake sanya tufafi ya ya annabi yake kaza duk mu bincike waɗannan mu raya yarrad ala kulli za'ihin anha sannan da mai da martani da duk wanda ya karkace wa sunna din kada ainihin a kyale shi أو مبتدع كما بيان بيقرقر ما ليس منها يقرقر وتبدع yadda ba ta cikin sunna annabi ya kawo a yi musu rabbi a ce wannan abin ba daidai ba ne ba addini ba ne wa na'lam kuma mu san cewa anna sa'adata kullu sa'ada dukkan cin nasara da dukkan dacewa wal fawz kullu al fawz da kuma dukkan rabaituwa dukkan rabaituwa to yana nan sitta man suke bi hadhihi sunna wajen riko da wannan sunna da dacewa da samun rabo kadai ya kadauki ne akan bin sunna yal'abdu alaiha bin nawazi da kuma rike ita sunna din da tukoki haƙoran da waɗannan tuka wanda in ka rike abu sai dai a janye haƙoran tare to haka ya kamata mu rike sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu sassauci ina fata an gani ku duba jama'a kawai ka beauty contest ne za a yi a wata jami'a fa ɗaliban jami'an nan suka ce kawai ba su yadda ba sai ga shi kawai an rubuta a jarida wata ta fito tana zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam tana kallon ta kaga karuwa ta fito wai ita edita ce a cikin jaridar disney tana cewa za a kawo ɗan mata kyawawa to ko annabin naku ya ga waɗannan 'yan matan su ya kyafa tun da dama masoyin mata ne abin da ta rubuta kenan a ta abin da ta rubuta a ke kuma a rasa lokacin da za a yi contest sai cikin watan azumi a rasa inda za a yi contest sai a kano ko a maiduguri ko a sakata ko a katsina a ji a yi contest a fafatar mana waye zai magana su mutanen garin suna mara ba haka ne ko ba haka ba da fatakar da wari da safale da inu da duk inda aka je za a yi contest in tsirara ma dan matan za ta rinka fitowa idan ta in ga ta fito cikin maza tsirara a ne mata fashi sai dai na jin daɗi sai shi ta cika filin ƙarfitta don ya san abin da ya haifa ke yana jin daɗi in aka haka a kano ko sakkwata ko katsina labari in wani zai zai ɓaci ko da zai ɓaci ba to ashe ta ga kenan in dai za a bi abin da aka kira constitution of the land dokokin ƙasa ba a yadda ka je ka yi wa al'umma ko ƙabilar da ba su karɓi ka za a wurin su ba ba a yadda ka je ka yi musu ba ba a yadda ba me yanzu da ba ta kashe ba ta kashe ba ta ga dole an karɓi wata doka a jihar Kaduna ba kuma an kai ta an yi fasin ɗin ta wajen shekara hudu ko biyar da ta wuce duk an yadda yake musulmi ne suka taru suka yi wa anguwar ba a bari a gina coci duk anguwar da kiristoci suka taru suka yi a anguwar ba a bari a gina masallaci ba don a zauna lafiya suka haka ba don a zauna lafiya ne suka haka ko to me yasa ke mu irin wannan filosofin da tunani ya irin shi ne fa sai a ce sarauniyar kyau ɗan mata ne kariyar ake zaɓowa kariyar waɗanda za su shiga ta kariyarsu da duk duniya haka ake yi sai kuma a ɗauko a ce za a yi a kano mutanen kano sun ce ba sa so sai kuma a ce ba sa son ci gaba sai ta ya taɓa al'adunsu domin yanzu nan idan kuka tafi kuka ce za ku cika titin inugu da raunin na da yankakkun wanduna da jamma kuna kabbara za ku yarda? Aiki ya saba addininsu ya saba al'adarsu to me yasa jama'a me yasa mu ba mu da stock persons ba mu da mutane da suke magana a madadin mu yarima ya auri yarinya ɗan shekara na ɗan shekara sha biyu sha ɗaya sun je suna ta magana me ya shafe su musamman fa aka kirawo aka dubbe a tashe NTA ta ƙasa gaba ɗaya aka za ta tattauna akan wani sai da aka samu wata yarinya ƙarama ta tashi ce kasa kasa da ke a wurin ta ce wannan abin duk da kuke faɗi abin kunya ne yace domin duk wanda ka gani a arewa in yake san da aka aure da ita da ta wuce wannan abin da don haka da abin da ya saba ko ya saba al'adunku kuna magana ne akan abin da bai shafe ku ba sannan ko shekara sha ɗaya ko sha biyu balarabiya je kaka gani inda za ta je uwarka ba balarabiya ko shekara sha ɗaya ta ganta wata ta yi jimana ba irin maganar mu da nan wahala da yobe da rama da kuli da bincin su tsaye ka da ta ga yarinya ɗan shekara sha ɗaya ta cikin aka wata doya balarabe ya ɗan shekara sha ɗaya kafuwa ce kafuwa ce ba irin halittar mu suke da ita ba sai ka in ka ga ɗan shekara in ka ga wata kana ce mata baba baba in ka tambaye ta baba shekara kuma sai ta ce talatin da biyu sai ka ga ai a sun jirgin ma a duniya to kuma ya shafe su amma haka aka je har majalisar dokoki inda yarima yake salat aka je aka ci mutuncin yarima aka mata kariyar suka je suka yi attacking yarima amma da san ɗin shekara goma sha ɗaya je ka lagos je ka fatakwal je ka afa idan ka gani suna nan su ake dannawa azzakari manyan manyan mutane da haka suke samun kuɗi je su ciyar da gidansu ai in ka zauna a nan arewa kawai karayi da ka shiga cikin su ka ga berancin da suke ba shi ne za su yi maka cin kaca ka je ka ga ɗan shekara sha ɗaya ɗan shekara tara za ka ganta ɗan cikin ɗin ko amma gogaggiyar kariya ce in kai wasa sai ka sai da kai amma wannan tun da zama ne ba komi amma in aure ne sai su ce da ruwansu shi yasa dole ne musulmi idan za ku tsaye da sanata ba wai ku dubi ya iya turanci ba kawai a yana da aƙidar kare manufarku ya za a je sama tana ta cin mutuncin mu mutanen mu gashi nan wani yana da PhD wani yana da masters wani tsohon malamin makaranta ne mun san cewa su yi ku haddana koyarwa a bakin shi amma wani ne zai sai ka ji yayi shi mata magana aka magana sai ya yi baki yayi bakin da zai yi shi ne abin da shi kawai amma sun sai ka je ka ga wani ɗan titi yake da shi wani diploma kai wani na tsohon ɗan firamare sabon ne za ka ga kanshi ya tsaitsaye saboda sharri kamar tsohon maciji amma duk abin da aka tashi magana sai ya tashi ya kara addinin shi ya kara mutanen shi ya ce I am representing my people ina wakiltar mutane na ne mutane na ba su yarda da wannan ba amma mutanen mu yan arewa ga masu ilimi ga masu karatu ga masu kaza ga masu kaza kuna jin kwanaki abin da ya faru in ba dan Allah ya sa shi wannan wani ne yake da suna lami da sunusi ba dan ne baki ya dan ne goge su shi kadai ne sai ta ke da ajandar akan bankin musulunci bankin musulunci bai fada dokar kasa ba bankin musulunci bai fada kaza ba amma sai suka yi ta akan shi ina ta dokokin ne sai suka yi akwai waɗanda tun muna firamare muke karanta littattafansu su yi samani da littattafansu aka karantar da mu mathematics littattafansu aka karantar da mu english yau suna nan a sanatoci su ne suke da master su suke da digiri wani ya yi karatu tun a hannun turawa ya iya turanci amma da aka kawo matsala tun da an ce islamic banking sai ya bakin shi ya shuru sai dai dan an kawo wata matsala ne ta cewa za a rage kuɗin da ake ba su na allowance ɗin gida zai tashi yana saɗa riga yana turanci da sai ka je ka duba a dictionary ƙaryar banza ne za a ga wannan turancin da ka kare addinin ka da ka kare mutanen ka to dole mu nan gaba mu san waɗanda irin ɗan takara za mu zaɓa waɗanda za su je mu su wakilce mu za su je su wakilce kansu ba domin shi ɗan majalisa kamar dandalin hira ne ake tura su dandalin hira na anguwa ku tafi duk abin da za a faɗi a anguwan nan wanda ya shafe mu ku wakilce mu shi ne duk abin da za a yi a ƙasar nan wanda ya shafe mu ku je ku wakilce mu to amma mafi yawanci gaskiya ya fi sun tafi majalisar ne ko ta hanyar murɗiya ko ta hanyar tsaitsayi da wahala ta ga wanda yake suna majalisar hakikatan akan cewa shi ne jama'a suke so ko an murɗe ne an ba shi ya tafi ko kuma tsautsayi ne irin wannan da ya buga tun da dai Buhari ake so to duk wanda ma ya zo ya tsaya a cikin tutar Buhari shi ma ya zo kawai sai a zaɓe shi ya tafi haka ne zai hakan hakan Allah ya kyauta saboda haka wajibi ne jama'a kun ji a kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsare mishi mutuncin shi saboda dukkan mu nan ka manta ne da shi kake alfahari ko ka sani ko baka sani duk da aka faɗa kaza kace kai musulmi ne in aka ce wanda ya ka addini jami'in shi kaza ne kaza ne kaza ne by extension kai ma haka ne to da ba na ka tashi ka kare annabi dan ne saboda kai ka kare mutuncin ka ƙarya ne yayi mutuncin ka akwai ayar da ta sauka akan ka ne kai wa ma idan kana da mutunci a Qur'ani ko hadisi ba sai an je lahira ba ma a ga a lahiran ma kai za a saurare ka ne annabawa ma masu daraja Allah ba zai saurare su ba sai sun shiga tuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace ana sahibul wa'il hamd yace ni ne nake da tuta ranar kiyama ta godiya Allah tuta za a kafa a manzon Allah sai zai tsaya a zo annabi yace wala ibrahim wala musa wala isa duk annabawan nan ba wanda Allah zai saurare su sai ya zo ya shiga karkashin tutar sannan Allah zai saurare su da ni da kai ko ba a maganar mu in ka ga an saurare mu dama na ma mun zo mun durkusa karkashin tutar ne tun da waɗanda ma Allah ya san da su ya ture su da littafai ka ji ba zai saurare su ba a ranar sai sun bi karkashin shi don me za ka ɓoye bai kamata ka ɓoye kanka ba bai kamata ka ji a gabanka ana cin mutuncin addinin da Allah ya aiko annabi da shi ka ja baki kai shiru ba so mutane gaskiya ku san wannan wallahi in dai haƙƙin annabi ne to gaskiya saboda Allah jama'a a ƙasar nan ana ana tauyewa annabi sallallahu alaihi wa sallam su fito su zagi annabi a jaridu su yi zagi a kaza su yi zagi a kaza su yi zagi a kaza su aibanta annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi katun su yi mutum mutum su wulaƙanta shi a komai nashi ko kumba daidai da girman kumba da ake yankewa in ka wulaƙanta annabi daidai da wannan ka zama kafiri kuma annabi ne kadai musulmi zai zage shi shi kenan jinin shi ya halatta ko ya ce ya tuba sai an kashe shi kana musulmi ka zage annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce ka tuba sai a ce na sha Allah za mu aika da kai lahira duk da haka ka je can kai tuba mai kyau ko ka tuba sai an yanka ka ka karanta littafin ashifa karanta duk wani tasiri da za ka gani bambancin nau'in kisan shi ne kawai can za a kashe shi ne in bai tuba ba a matsayin yayin rudda ba za a yi mai sallah ba za a yi mai wanka ba za a yi mishi likafani ba ba za a rufe shi makabartar musulmi ba sai a ja shi kawai a tafi daji a jefar da arni a cikin wani rami saboda ya zagi manzon Allah ya rudda a a sai ce ya tuba to shi ke wanka tuba eh to kuma za a kashe ka a matsayin haddi yanzu shine a matsayin musulmi ne da ya laifi don haka nan kashe shi za a yi mishi sallah za a yi mishi kaza za a yi mishi kaza za a yi mishi kaza amma dai kisa ya tabbata kamar mutumin da ya yi sata mutumin da ya sata aka kama shi a musulunci ko da ya ce ya tuba sai an yanke hannun shi ko kun fahimta jama'a mutumin da ya zina aka kama shi ko da ya ce ya tuba sai an kashe shi in na bulala ne sai an bulalance shi to haka wannan annabi ne yake da wannan darajar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ku dubi Salman Rushdie ko kusan shekara ashirin da ta wuce ko fiye da haka ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa annabi baƙaƙen maganganu amma ku dubi kafiran duniya sun rufa mushi yana zaune a ƙasar Ingila yana zaune a ƙasar ingila an rufa mashi sannan ku dubi rabin bako a nan college of education kafancan gidan waya 1987 ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama yi wa alƙur'ani baƙan magana amma ku duba ya sha amma yau idan musulmi ne wani abu da har tarzoma ta tashi duk inda ya shiga sai an kama shi kuma musulmi da su a tara a tara a tara a kama shi suna murna su masu kishin ƙasa ne Allah kiyaye rabi'a darasi na hudu da muke ɗauka a cikin wannan tarihi da muka karanta عندما خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف بعدما واجه الأذى منهم yayin da manzon Allah ya fita daga Ta'if bayan ya fuskanci cutarwa daga gare su wa qad ajhada ayyama ijhadi a lokacin ya sha wahala duk wata wahala duk wata wahala ya gama shanta wa nala minhu at-ta'ab kullu manal ya dandani duk wata gajiya da galabaita rafa yadayhi ila rabbih yad'u sai ya daga hannayen shi zuwa ga ubangijin shi yana addu'a كما ورد في كتب السير كما يبدو أتكلم تفن تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم wato a lokacin da ya fito daga ba'if din nan kar ku manta ya shigo garin a galabaice ya sake fitowa a galabaice ya shiga garin da ɓace ran mutanen makka sun koro shi sun wulaƙanta shi yanzu kuma ya fito ba'if da ɓace ran mutanen yaman ba'if sun wulaƙanta shi sun kore shi bakin ciki akan bakin ciki yanzu annabi ya rasa ina zai yake nan a duniya waye yake tare da shi to shine sai ya ɗaga hannu yana roƙon ubangiji wani zalika to sai malam yace don haka falluju'u ila Allah fi shada'id huwa al-manhaj sahih komawa zuwa ga Allah a lokacin tsanani shine tafarki ingantacce duk sanda masifa ta tsananta to sai ka koma ga Allah ka ɗaga hannu ثم إن الدعاء sannan ita addu'a wal ilhaha da kuma naci a wajen addu'a din shine ilhah kama ce a wajen ainihin addu'a din fi du'a la yu'aridu sabar wannan bai karo da haƙuri ba ka san an ce in abu ya same ka kai haƙuri ko to kar wani ya ka daga hannu kana cewa Allah ka ya irin halin da na shiga a ce a bai kai ba za ka haƙura ba a'a bai saba ba an gani haƙuri yana nan addu'a kuma tana nan to ba karo da juna ba ne ma'ana yin addu'a ba dalili ne akan ba ka da haƙuri ba yin haƙuri kuma ba dalili ne akan kada ka yi addu'a ba amma duk halin da ka shiga ciki ka yi haƙuri ka san cewa Allah ne ya dora maka sannan ka ci gaba da roƙon Allah maɗaukakin sarki bal yasbiru muslim ala ma yulaqi sai lalle dai musulmi ya yi haƙuri akan abin da yake haɗuwa da shi wa yarfa'u yadayhi ko kuma ya daga hannayen shi yarjul faraj yana fatan buɗi min Allah ta'ala yana fatan buɗi daga Allah madaukakin sarki kai hakuri kuma kai addu'a an fahimta kamar mutuwa ce in aka yi maka an yi maka mutuwa baya hana kai kukan zubda hawaye kukan zubda hawaye ba shi aka hana ba amma kukan ihu da yada riga da zuba ƙasa a jika shi aka hana shasa lokacin da annabi ya musu wa'azi akan kukan mutuwa yace duk mai kukan mutuwa in bai ke da ranar kiyama zai tashi da riga ta farar wuta hankalinsu ya tashi domin kukan mutuwa al'ada ce ta larabawa inda na ga irin wannan al'adar an yi ta kukan mutuwa ta larabawa sai a ƙasashen kudancin ƙasar nan jama'a a lagos ne a ina ne za ka je ka ga akwai wasu mutane wanda kamfani ne guda su masu kukan mutuwa ne maka maka mutuwa sai ka je ka yanki takarda ka biya su ana zaune zaman makoki sai su zo kamar mota uku suna fitowa sai ka ga sun zube suna ta birgima suna kuka ana ta lallashin su wai don a nuna cewa wani da ya mutu yana da jama'a haka ummu salama ta ce lokacin da mijinta ya rasu an isa madina kenan ta ce a mijin nawa yana bako ya mutu a ƙasar baƙi to zan nuna wa Allah zan nuna mutanen garin nan cewa muna da jama'a tun ta fara raba goron gayyata tana raba goron gayyata a zo ga rana da za a yi kukan mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ta yace ki ci gaba da addu'a kina cewa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah ka cire ni daga wannan musiba Allah ka ƙetarar da ni Allah ka tsallakar da ni Allah ka kawo min abin da yafi wannan alheri tace haka na ci gaba da addu'a ana nan Allah ya haƙurtar da zuciyarta sannan Allah ya kawo mata sabon miji madadin mijinta Abu Salama annabi ya aure ta sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a lokacin da aka yi rasuwa babu laifi don ka zubda hawaye hasalin zubda hawayen ma abu ne da ake so saboda rahama ce domin annabi ya je gidan yan shi a halin tata yar ba ta da lafiya jikan ya shi kenan mai suna umamatu sai annabi ya gare yana tsanne kamar zai fita yarinya sai ta tsoro ta shaƙe haka sai hawaye sai abdurrahman dan auf ya ce wa anta ya rasulallah ya manzan Allah kai da kanka kai kace mana kukan mutuwa ba kai sai ce hadihi rahmatu wannan rahma ce lokacin da dan shi ya rasu mai suna Ibrahim yana da wata baiwa mai suna Mariya ta haifi da aka sanya wa dan Ibrahim sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wal ainu tadma ido na zubda hawaye wal qalbi yahzan zuciya tana cike da damuwa wala na kulu illa ma yardu rabbuna ba za mu faɗi magana ba sai yadda ubangijin mu zai ji daɗi sai ce wa inna bi firakika ya ibrahim la mahzunun lalle muna bakin cike rabuwa da kai to babu laifi ana bakin cike rabuwa duk wanda aka yi mutuwa ya ce bai damu ba ba za a fahimta ba ɗanta ne ya rasu shi ke nan mata a duniya sai ta fito sai ta zo sai ta samu darbejiya bishiyar darbejiya ta yi koriya shar ta haɗa ganye ta yi duhu sai ta ce a ya shajarar kabe mallaki murikan ka an maka lam ta hazan ala mota tarihi ta ce ta wannan darbejiya in ganye sun yi lafiya da ke sun tarihi ya mutu da mai sunan ɗanta da ke ba ta da kun ciki ne ta ce fatan lahi hibbul mala illa min attuqa saurayi ne baya neman kuɗi sai na halal wala alhamdu illa an qad nasibi sannan baya ne mai kawo shi sai in yayi jarumta da takobin shi da masu kanshi ma'ana dan ta ne rasu sai ya zama kamar hankalin ta ya fita daga jikinta ita tana ganin tunda tana zaman makoki ba ta sa kaya masu kyau ba ta kaza ba ta kaza to ya kamata haddar jiya ma a same ta ta bushe ta yi mata kara to sai kuma ta ga darbejiya ta yi koriya shar shi ne ta ce ke darbejiyar mun kina kina celebration ne ba ta bakin ciki ne farisi ya mutu fa to wannan yana fassara damuwa ne ina fatar mun gane saboda haka in ake maka rasuwa ta nuna damuwa to ba da laifi amma ba a san damuwa ta kai ga maganganun nuna na karka ce ka shiga uku ka lalace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk lokacin da mai rasuwa ya rasu aka yi mishi kuka irin wannan to za a rinka mishi azaba tun daga kabari har lahira haka yace al-mayyit yu'azzab bima niha alayhi fil qabr wanda ya mutu aka yi mishi kuka to za a yi mishi azaba saboda wannan ainihin kuka da aka yi mishi saboda haka sai a kiyaye jama'a to kukan jidda hawa yake babu laifi amma ka yaga riga ko ka je a yi maka aski ka zo ka shafa wata gula a kanka ko ka zo gaba ɗaya ka birkice to wannan ba shi cikin tsarin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kamar yadda muka ce addu'a ba ta hana haƙuri haƙuri kuma baya hana addu'a saboda haka ga annabi an cutar da shi kowa dai ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haƙuri dan a irin wannan lokaci ne da ya shiga tsanani a maka Allah yake ce mishi fasbir sabran jamila ka yi haƙuri haƙuri kyakkyawan haƙuri to wani iri ne kyakkyawan haƙuri shi ne wannan zuciyarka ta cika da haƙuri bakinka kuma ya cika da ambaton Allah to ko da an ga damuwa a fuskarka to babu komai alhamisa darasi na biyar da muke ɗauka a cikin wannan karatu da muke na tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam fi qabilin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadiyatu ibn rabi'a ko shaida wa utuba karɓar kyauta da manzon Allah ya daga ƴaƴan mutumin nan mai suna Rabi'a ƴaƴan su ne shaida da utuba kun san annabi ya karɓi kyauta a hannunsu lamma ba'atha ilayhi bi unqud al-inab yayin da suka aiko mishi da nono guda na ainihin wato inabi wato bunch tari guda na inabi نأخذ منه جواب آه، قبول هدية ال- هدية آه، كافر واستعمالها يجي مالا يجي daga nan za mu ɗauki halaccin karɓan kyauta daga kafiri da kuma amfani da wannan kyauta da sallah ne sallan nan da muke ciki sai mu kafiri ya aiko maka da shadda sai ka karɓa ka je ka ɗinka kuma ka sa ka hau ibi da ita ba a hana ba ko kun fahimta jama'a lokacin aikin hajji ya zo sai zama kana da wani mai gida wanda ba musulmi bane sai ka yi kujera aikin hajji sai ba ka sai ka karba ba hana ka ba maganar yaya ya samu kuɗin farka bincika sai in ka san kai tsaye kuɗin ba na halal ba amma in ba ka sani ba kar ka bincika don kai kanka in an bincike yadda naka kuɗin suke zuwa a karatun da zai kyau ina fata an gane abin da ya bayyana shi ne kake hukunta abin da bai bayyana ba kar ka bincika saboda haka wannan darasi ne akan ya halatta wanda ba musulmi ba kafiri in ya kawo kyauta ya baka sai ka amsa kuma kai amfani da ita haifu akalar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama tattafal inab a yayin da manzon Allah ya ci wannan gutsuri na inabi allazi ba'athu bihi ilayhi wanda kuka aiko mishi to ya halatta kai ma in sun baka kyauta baka iya karbe babu laifi ina fata an gane الثالثة درس نشدة في قصة الر- في قصة ذي ايه ايه وانا خادم اصلي بابشي في قصة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باب وانا خادم باب في قصته الرسول تركيب المزيد إلى هذا في قصة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاصر إذا تشاري قبط تائم سيدنا كوكنا تائم تائم فيتداوى بسوكا حاصر إذن سيدنا في قصة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الداس dangane da tarihin nan ko labarin annabi tare da bawan nan mai suna addasu iddatu fawaid akwai darussa akwai fa'idodi masu yawa minna daga ciki alifun درس نفرق أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحقر أحدا في تبليغ رسالة ربه من ذن الله بايا ولاك أن تبقوا وجن إفر مش بساقون إذن جديش هذا بما دي باوا هكا نقول هكذا بجن كريستان تكاد مجن النبي صلى الله عليه وسلم أدعى يمن جن مدبر ما دمان جن جديد كنت سيما باوا في أنفاني وانا باوا آآ annabi baya wulakanta kowa sallallahu alaihi wa sallam game da isar mishi da wa'azi faqad da al-ghulam an-nasran hakika annabi ya kira wannan bawa wanda yake kirista ne addas ila Allah subhanahu wa ta'ala in kira shi zuwa ga Allah mai tsarki da daukaka wa hawara kuma suka yi muhawara muhawara ba yadda bahaushe yake fahimtar ta ba a matsayin jayayya muhawara ita ce in faɗi magana sai kai kuma ka bani ansa ba wai ka faɗa ba amma mun yi sai a ce ma biyu suna muhawara to muhawara a wurin bahaushe wato wani lokacin bahaushe in ya ɗari kalmar ya dawo da ita harshen hausa sai kuma ya tonikin ɗinta ya gurɓata ta yadda sai kaga ta bada wata ma'ana mara kyau muhawara ita ce tattaunawa in ce hawar kudu qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu haka ya zo cikin alqur'an abokin shi ce da shi suna muhawara suna tattaunawa to yayin da ainihin manzon Allah ya isar da sakon Allah zuwa ga wannan bayan wa hawarahu kuma suka tattauna hatta aslama har sai da ya musulunta kama ya zaharu fil hiwar kamar yadda ya bayyana daga cikin wannan tattaunawa allazi awradathu kutubu siyar wanda littafan tarihi suka kawo wannan tarihi kun san mun karanta a baya a cikin littafan tarihi sun suka kawo tarihin addas to garin tattaunawar sai muka biya musulunta ba shi a ƙasa saboda muhimmancin wannan matsala don jiya an fara tattauna ta a ƙasa ya ce abuwa ibn hajar a cikin ainihin wato al'isaba fi tamimu sahaba littafin da na zo mana da shi wannan bangare da tarihin abu talib na fata an gane a mujallabi na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai fakad naƙala an taimi fi sira annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ibn hajar ya ɗauko wani tarihi daga malam taimi a cikin littafin shi na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan mutum ya ce wa annabi ashhadu annaka abdullahi wa rasulu na da kai bawan Allah ne kuma manzon Allah ne to wata kalma ta wuce wannan babu dukkan da ita muke faɗi ne ma da muka tashi a musulunci to balle wanda ya tafi yana faɗin ta ya zama musulmi na fata an gane wal qastalani yace haka nan al imam al qastalani ba astalani ba qastalani a cikin littafin shi al mawahib al ladiniya a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da tara wa qala malam qastalani yace fa akabba addasin ala yadayhi wa ra'sihi sai addas din nan sai ya kama hannayen manzon Allah ya rungumi kanshi ورجليه يكما كان تفاجوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ينا سنبنتا كم من ذن الله ينا سنبنتا هم من ذن الله بكفافوا من ذن الله وأسلم كما يمسلمتا هنا فاتا أنجاني ما ليتي أبيد مالك ومهدي رزق الله السيرة النبوية مالا مهدي رزق الله أتكلم في شمسونا سيرة النبوية شافي نتعيدي لثلاثين دبيو hamish a hamishi wato a kafar littafin a lamba ta biyu a nan ya kawo wannan don haka mun amsa tattaunawa mu ta jiya abbas ya musulunta ina fata an gane domin waɗannan kalmomi na musulunta ne da gargadon irin halin da mutum ya samu kanshi da gargadon haka musuluncin shi yake ya kamata mutane su rinka fahimta akwai mutanen da sardauri rinka musuluntar da su ta haka yanzu ka tafi kudancin zariya dinnan ko ƙasashen inyamurai za ka je ka same su wani ya haɗu da sardauna ne shi ke nan sardauna ya kira shi ya mishi wa'azi ya mishi wa'azi sai ya ce ya yarda sai sardauna ya ce to ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ke nan in ya faɗa musulunci to amma in kuka haɗu da shi sai ya ce maka tun wannan ranar bai sanya ake sallah ba bai sanya ake ba shi dai kawai yana tashi yana yi to me ake karanta sai ce bai sani abin da ya sa wallahu alam fardauni bawan Allah na daga cikin waɗanda za mu iya cewa kamar da mawaƙi yake cewa mutuwa ce mai gaggawa da fardauni ya ƙara shekara goma a kan rayuwar shi da yayi ba yadda Najeriya take musamman ta arewa nan ba yau bane ba haka bane kai ba Najeriya ta arewa ba har Najeriya ta kudu ka je yanzu akwai wurare a cikin garin Enugu yanzu Bishop Anyogu Street Bishop Anyogu Street musulmi suna da filin filin da ya kai hakka na wasar ne lokacin ya samu francis a kano ibiyan ya ɗiban mishi wannan filin ya ce wannan filin yana so zai masallaci ne aka kewaye shi wasu yara ne ɗaliban mu lokacin suke gudanar da shi da musa da isa da muhammad inyamurai ne dukkansu suka musulunta wannan ya sa wa kansu sunan annabi muhammad wannan sunan annabi isa wannan sunan annabi musa su suke gudanarwa suke sallar juma'a sallar idi sallar kaza sallar kaza sallar kaza sun fita daga makarantar nan ta ainihin ibn yusuf yadda take garin afirka to idan kun fahimci wannan jama'a yanzu kamar irin wannan tsoho da zaka je ka same shi karka ga yana yin wasu abubuwa ba daidai ba ka ce wannan mushriki ne a'a karka faɗa saboda halin da ya samu kanshi mai gidan shi da ya saka shi addinin musulunci ya dawo mako guda an kama shi an kashe shi mu kuma a nan kun ga ba fitar da awa ake ba kowa ya fuskace a gida ne sardani ne yake shiga ko ina za ka shiga cikin cikin ƙauyukan kudancin kaduna ɗin nan ka shiga surkuki mun taɓa zuwa surkuki ne muka je za mu musu wa'azi sai ta tsohuwa ta ce ku tsaya sai ta shiga ɗaki ta fito da atamfa ta ce kun gani tana da buga na musulunta ni ba ba ba ba abin da ce musulma ce ni ta ce karku ganin haka ina aiki tana aiki ne na gyara citta da sauran abubuwa haka ta ce kun ga wannan atamfan ma na aje ta saboda tarihi ne farda na ya bani lokacin da na musulunci shi ne ta aje atamfan ma pride ce to fa'idar irin waɗannan daga cikin fa'idar irin waɗannan na son ku gani ƴaƴansu suna tashi a musulunci amma matsalar da take faruwa ko ba da ƴaƴan ma ba san musulunci ba amma kuma sai ka ga duk da haka ƴaƴan sun tashi a musulunci to waɗannan faɗan amana ce a kanmu shi yasa duk musulmin da ya ji wannan faɗan jama'a ya buɗe baki wa umarin nan faɗar addu'a addu'ar Allah ya saka mishi da alheri ya bashi aljannar firdaus idan ka shiga Niger Delta idan ka haura tsibirin Borno a Fatakwal jihar Rivers musulmi ne jankane su mujahid ɗin nan da kake jin su a tsari tun da ɗin nan musulmi ne dukkaninsu musulmi ne amma za ka zo ka samu kun masallaci babu na ji aikin hajji tare da su bara na gani wa ido to abin da yar abiya ya lokacin da ake magana Niger Delta Niger Delta abubuwan da jaridu da rediyo yake faɗin yar abiya yayi masha Allah yayi an sulhunta da su an yi kaza amma da ya gano akwai musulmi lankana ko sai ya je tare da su a sirrance su musulmi sai ce to kowa kawo ɗan shi sai zo kawo ‘ya'yansu guda ɗari biyar aka kai katsina aka karantar da su addinin musulunci har yanzu suna can a cikin kafalar shi a cikin aljihun shi guda ɗari biyar ka duba idan aka samu ɗan Niger Delta kwaya ɗaya ya zama musulmi jama'a ba irin mu bane su ba zama suke ba na aikin hajji da su ba za ka ga wani ayoyi kwaya biyu ya iya yana aikin hajji nan ya taɓa lafifika yana ta wa'azi yana ta wa'azi ya yi da breaking ya yi da yare ya yi wani hajjarabanci ya iya amma yana Niger Delta ɗin duka zai haɗa ya amma ayoyi kwaya biyu ne sauran canji zai ta yi idan ɗan Niger Delta ya haddace Qur'ani zai hidima da yawa daga amirin hajjin su wani matashi sai na ba shi duka ya ce asali mahaifinsu ya karɓi addinin musulunci 1960s suka tashi wa musu musulmi ne alhamdulillah ma sha Allah yace to amma gaskiya saboda Allah yace shi ne amirin hajji yau shekara takwas da ta gabata a bara ke wato tsawon mulki na masu mulki guda biyu da wancan mai mulkin na ƙarshe da wannan da ya shiga a farkon mulkin shekara takwas yace shine amirul hajji yace amma wallahi ta ya ake aikin hajji ba su san me suke yi yace zama ne da na biyo su din nan ce musu kaza in ce musu kaza in ce yace shi bai ma san akwai wata sallah da ake a arafa ba ya dauka an haka zaka aje mutane dai shi kenan kowa ya abin da ya iya shi kenan sai na haɗa musu da gidan rediyo da da masallacin arafa a lafikuka ana ji aka tashi aka hudu ba arafa kowa ya ji na shi tashi na fassara musu sai ga shi ya buga waya ga amirul hajji na bayansa yana cewa no my friend you have to congratulate me this year because this year I know what I'm into gaskiyar lamarin jama'a shi ne muka shirya da su nace to muna nan muna gina makaranta amma mu ba mu da ƙarfi kamar irin yadda yar abu yayi za mu rinka ɗauko yaran ku ƙwaya uku ƙwaya biyu mu zo mu karantar da su gargadin yadda za mu iya su koma su je su ci gaba da karantar da mutanen su addinin musulunci kaga dai shi dan Niger Delta duk dan Niger Delta ya iya breaking fiye da yaran uwar shi kuma breaking shi ne communicating language din domin ni kai na da farko ina musu wa'azi da turanci mai kyau sai na ga galibi ba na fahimta sai an zo an yi breaking masha Allah kaga abu mai sauki to da breaking kuke komai nasu to da za ku je da shi ku karantar da shi addini to mutane ne masu ƙwazo za ka sami yaro ɗan ashirin ɗan shekara ashirin da biyar in ya fahimci abu to baya zama amma koke-koken da suke galibi shi ne sun tashi sun ga iyayensu a cikin addinin musulunci shekara arba'in da ta gabata amma akwai dattijo da ya ce mun 1973 wani musulunci ya ce amma ya iya dai fatiha da attahiyatu ya ce mun abin da ya iya kenan alhamdulillah rabbil alamin and da attahiyatu lillah ya ce that's all tun wancan lokacin to kun ga wannan mutum da ya zo ran wannan Dr. Abbas ibn Majamar Ahmad Bello daga cikin hidimar da suke wa addinin musulunci shine lokacin idan aka tura ɗan NYSC in ya gama NYSC sai su rike shi sai suna biyan shi albashi yana shiga yana karantar da su addini to ina tabbatar muku da cewa akwai musulmi a Niger Delta zankani da unfortunately da aka tashi kai sai aka fassara cewa duk ɗan magadan ta iska ne wannan ba shi ne haƙiƙa ba shi yasa malam muhammad bin usman allah ya saka mishi da aljanna firdaus malam husaini madora allah ya saka mishi da aljanna firdaus waɗannan malaman a iyakar sani sun fi duk wani malami ƙoƙari na shiga magadan ta don karantar da su addinin musulunci malam Hussein Madora 2009 har ya musuluntar da wani babban sarki sarki ne mai sarauta a can kamar sarkin zazzau malam Hussein Madora ya musuluntar da shi kuma ya daɗe ya ziyarce shi ya sauka gidan shi ya kai mishi takardu ya kai mishi kasusuwa har shi da kanshi sarkin ya shawarar cewa zai je karɓi addinin musulunci to waɗannan malaman suna ƙoƙari to shawarar da muke bayarwa kamar zagaye nan malamai ga sunan birjik kano malamai ga sunan birjik daga cikin malamai na akwai da suka iya turanci da yawa akwai matasa an ka shiga abu in ka shiga polytechnic in ka shiga fce dukkan su sun iya turanci ya kamata a samu wasu masu kuɗi a shekara ka ware ko da naira dubu ɗari ya ne ware dubu ɗari ya ne ware dubu ɗari a haɗa miliyan ɗaya ko makamantan haka a sami yan littattafai da yan kasusuwa da yan sijina da za a buga da ɗan kuɗin albashi da abubuwa da za a baiwa malaman nan su je su zauna in wannan ne wata uku wannan ne zai wata biyar in wannan ya kaza wannan ne kaza in wannan ya kaza wannan ya kaza to amma ni abin da na ga ya fi dacewa shine wancan tsere na shugaban ƙasa Umar Musa yar Aduwa shine ne a ɗauko ɗayansu a karantar da su idan suka karanci suka koma ba su da matsala saboda galibi wani gari zaman gari sai ɗan gari kai ba ko in ka je lokacin akwai hatta yanayin wa'azin da za ka rinka yi sai zama yana kare da al'adunsu ko da tunani irin nasu to amma in ɗan gari ne fa to haka ba ina tabbatar muku da wannan matsalar akwai garurukan da suna musulunci tun kafin ɗan sojo ya shigo in ka tafi kusan ƙarshen arewacin nan ko kuma middle belt suna addinin musulunci amma suna fama da ƙarancin malamai ka tafi gaban garin auci mutanen nan musulmi ne mafi yawancinsu suna da riƙo da musulunci da gasken gaske amma kukan da suke yi shi ne suna da ƙarancin waɗanda za su koyar da su addini sa'an nan akwai matasa waɗanda tun a waccan makaranta a asibo a can jihar ebonyi mun haɗu da su ɗan asalin garin auce ne muka biyar da zamu suka tafi suka karatu a madina amma wani ya dawo sai ya wuce lagos madadin abin da ya fi dacewa shi ne in kai karatu ka dawo ka zauna garin ku da daɗi ba daɗi kai haƙuri a cikin rashin daɗin suka haife ka ina daga cikin alheri mutane sun haife ka kai ma sai ka dawo suka kyautata musu to wannan dai haskakawa ce ne mana kuma wannan haskakawar jama'a ba kawai haskakawa ce kawai da muke fatan ta wuce haka ba ina fatan ya zama wani ɗanki ya biyo bayan ta domin kamar yadda na ce idan umar musa ya ajiye yayi wannan suwa ne ne wanda suke shugabancin ƙasar akwai musulmi akwai ministoci akwai gwamnoni duk za su iya waɗannan abubuwan fiye da hakan domin shi wancan abin ya yi shi ne cikin aljihun shi ya yi shi kuma in ya ce maka ɗar abuwa talaka ne karkai mamaki ba mai kudi ba ne ba mai kudi ba ne ba da kudi a cikin ɗan abin da yake da shi ɗin bayan ya mutu jama'a aka je aka ga wata envelope ashe wata kwangila ce da ya ba wasu turawa suka zo suka kawo mishi godiya kuɗi cike da envelope daloli yayyai sai suka tafi suka bar mishi ashe sai ya zauna ya rubuta takarda sai zan malamin makaranta ce nan ka da kake ji nan nan kaduna state polytechnic ta yanzu ni a nan na fara kwanin shi sai ya rubuta takarda waɗannan kuɗi ya ce ba na ba ne kudin suwana suwana suwana suwana ne kamfani kaza kamfani kaza kamfani kaza kamfani kaza ya rubuta haka an sami envelope envelope wajen guda biyar irin wannan ya kuma ba nashi bane amma ka ga har baban shi sai da ya shugaban kasa ai ko ne ne minista yayin shi sai da ya mataimakin shugaban kasa shi kuma ya zo amma ka ji mamaki har ya gama ba shi da gida sai daga baya aka jima mishi gida to idan irin waɗannan mutanen yana daga cikin adalci shi ne a rinka fito da waɗannan ayyukan alheran nasu saboda dalilai kamar haka na farko a yi musu addu'a na biyu su zama abin koyi ba za mu cewa ba kowa ne ya zama shugaban ƙasa yake lalacewa ba wani hanya aljanna yake ne domin annabi yana cewa a cikin hadisin aliyu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min al-hamr na'am mutum ɗaya shirin ta hanyar ka ya fi alheri ka samu jajayen raƙon to jama'ar musulmi waɗannan alheran don girman Allah kar mu sake su wuce duk wanda yake da hali jama'a ka san yadda za ka yi ire-iren waɗannan matasa a je a tsakko su a zo a karantar da su addini na karantar da su sai a koma garurukansu yanzu nan wata irin haka ta zo take kawo kuka tun da matsala ne amma ba su da malaman sunna da suka iya rukuya wani mata maganar rukuya ta ce wata taɓa sanin rukuya da a garin su amma a nan cikin jihar kogi ne ba san ana rukuya ba duk waɗanda suke zuwa wurin su yan tsibbi ne da yan duba ƙara ƙara farkafe ta suke cikin matsalar da take ciki ba ta sani ba san ba ta sani amma kai ka dubi da rukuya yanzu ta yaɗu a nan har yara wasa suke wani lokacin in suna wasa sai da wani ya zaunar da wani yana karanta musu qur'ani su yanke wai sai faɗi haka da gangane aljanna ya taso saboda abin ya zama mana ko ina ma kenan har an sani yara ma suna dramatizing abin hakan amma a wannan lokacin kaga wani bai sani ba kuma akwai mas'uliya da girma a kanmu na ga maka su dan hodiyo sun yada addinin musulunci tun daga sokoto sai da suka yi hajji na republic suka fita daga birnin kebbi kebbi state suka shiga benin republic nan sai da suka shiga kamar suka tsallaka can central east africa suka tafi nan sai da suka shiga har jihar oyo a nan ne bature ya zo ya same su ya kawo musu cikas inda haka da sai sun dangana da badagiri ko kuma sai sun wuce togo da makamantansu a wannan yanayin ne sabbi suka ta shuka alheri suke ta saka mutane a addinin musulunci a yau abin da mutanen nan suke bukata waɗanda su ɗan sai suka musuluntar fa shine ne mu zauna cikin su mu karantar da su ko mu ɗibo 'ya'yansu mu karantar da su idan ka tafi garin ham cikin jihar adamawa za ka je ka samu alkur'ani rubutun hannun malam muhammadu bello sarkin musulmi da suka je suka karɓi addinin musulunci a hannun shi ya ɗauka ya ba su suna nan sun aje shi saboda tarihi sai a ɗibi ƴaƴansu a je a kai su su yi karatu amma masha Allahu kamar garin Hom an samu ɗan garin ya yi karatu jami'ar islamiyya da ke madina kuma da ya karatu da nuna a gari to abin da muke so ɗin kenan ita abujan nan kowa yana son abuja fa ita lagos din kowa yana son ta ita madina kowa yana son ta amma in kai karatun sai ka haƙura ka bayo nan garin kuɗin in an kwaɗa zogala ka ci idan ka sai aka dafa ka sha kuɗin ne ake son ku kawo wani kuɗin ne ake so ku mai da ƙauyen ya zama taka abuja na fata an gane to abu na farko da ke raya wurin shi ne da'awa da'awa ce ta raya makka da'awa ce ta raya madina sanda annabi ibrahim ne ya aje zurriya shi cewa ya inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in ya Allah ga zurriya ta nan ƴaƴana da kaza na zube su a wani kwai wanda babu shuka a ciki sai ce rabbana li yuqimu salah na haka ne don su tsaye da sallah Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka kun ji wannan karatu na ainihin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da wancan abbas yana nuna annabi baya rena kowa annabi yana wa kowa da'awa an fahimta jama'a ba shi har ya kira wannan bawa ne kuma kirista ya musulunta ba'u anna sababa islami abbas sababin musulunta abbas bal bidayatul hiyar asalin ma ne ne jawo tattaunawa tun da farko كان بسبب تسمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد الأكل يا فارم سبب بسم الله بمن زن الله يفقي عليك تنبين في يدعيك أي إن دين ميت kun san abin da ya zama magana kenan da abbas ya miƙo annabi ya karba abbas ya sa ido idan mutum ne zai ci sai ya gutsuro sai ya ce bismillah sai ce wannan irin karatun za mu jin shi a garin nan kai ba mutumin garin nan ba to daga haka ne abin nasara kaga falalar zikirin Allah falalar ambatan sunan Allah malamin ce wa haka bal muslim to haka musulmi yad'u ila Allah subhanahu yana kira mu zuwa ga Allah mai tsarki bi amalihi kama yad'u bi qawlihi musulmi yana kira zuwa ga Allah ne ta hanyar aikin shi kamar yadda yake kira da maganar shi kamar yadda kuke wa'azi da baki to a rinka ganin ayyukan ku kuma na alheri ne a rinka ta'asirantuwa da su ko kun fahimta jama'a ko ba ku jin waɗanda ba musulmi ba arewacin nan suna faɗa mana wata magana wadda maganar kyarewa ce gare mu suna cewa amma arewar dai ta yanzu ba irin arewar da sardauna ya bari ba ce gaskiya ne saboda sardauna yana tare da su duk waɗannan da kake jin sun gallabe da sun zama manya-manyan shugabannin makiyanmu yaran sardauna ne a da bibi filas ɗan juma bibi sande a wani awon ne ko wane ne bibiya ne ne wane ne audu bibiya ne ne wane ne farka duk waɗannan yaran sardauna ne sardauna yana tafi tare da su a matsayin yaran shi suke amma saboda ganin halin sardauna da cewa sardauna mutumin kirki ne babbar riga suke sa in sardauna ya sa babbar riga sardauna ya sa rawani rawani suke sa waɗannan sarakuna da kake ganin su na plateau da sarakunan nan na kudancin zariya da kake gani dukkan su rawani suke sa da alkyabba me yasa saboda lokacin sardauna in ya shiga shine ke naɗa musu sarauta su gashin suke sokawa sai mutum ya samu gashin culukowa sai soka a kan shi ko ya samu fatar nesa ya rataya a wuya ko ya samu fatar damusa ya sa a jika sai sardauna ya naɗa shi haka sai ga a yo amma ran ku daɗe tun da ka naɗa min sarauta ka sa min riga irin taka mana it's a privilege ai daraja ce shi ne sai ka ga sarki irin sarkin ɓatama hama ɓatama ga shi katon kafin ne amma alkyabba zai sa ya sa rawan in ya so ya kawo gashin ya soka to asali sardauna ba da baki yake ce musu yi kaza ba amma za su zauna da sardauna duk yadda ake tafiya a cikin convoy in lokacin sallah ya sai su ga sardauna ya tsaya duk halin da ake ciki sai su ga cewa sardauna in ya tashi jawabi sai ya ce bismillahir rahmanir rahim ko ko lokacin da za su karɓi mulki a wurin sarauniyar ingila sai da sardauna ya bismillahir rahmanir rahim a gaban sarauniyar ingila to waɗannan ayyuka su ne suke canza musu tunani sai su fahimci cewa eh mutanen nan da gaske suke addini sannan kar ka sake su kama ka da neman matansu ko kuma cin kuɗinsu ku kiyaye wannan sardauna da zai ce wani zai duka duniya yaron shi je ka kai clearing kuɗi ka za ka samun a cikin account kaza ba to abin da malam yake cewa da wani harshen shi ne adda'awatu bi lisanil hal thumma bi lisanil qal da'awa a yi ta a aikace sannan in ya so a yi ta da magana don haka musulmi ba da baki kawai yake wa'azi ba musulmi yana wa'azi da baki gaskiya ne amma aikin shi shi ke fassara wa'azin da gaske ne ko ba da gaske ba kaga dai anan annabi ya ɗauki inabin ne sai ce bismillah sannan kuma ka dedike ta mu'amala sun ga halin da annabi yake ciki ne suka kawo mishi yanzu ne kake tunani da lokacin annabi ya yi fushin zuciya sun kawo mishi wannan dan inabi sai ce ta kuka ba mutum kafirai ba ku ne kuka saka na wannan halin ba kuma yanzu ku ba da kayan kunci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karba sannan ya ce bismillah ya yi harisu ala mulkiza dole ne musulmi ya yi kwaɗayin lazimta riko bil adabul islamiyya da ladubba na musulunci su ga daidai lokacin da kake cin suke cin abinci da hagu su ga kai da dama kake ci su ga an zo za a ci abinci an yi dukungune dukungune su ga kai ka samu ka wanke hannu ka zo fara ci sai su ji ka ce bismillahi idan ana ci ne a wani faranti kato sai su ga kana cin gabanka a daidai lokacin da zaka ga mafi yawancin kafiran musamman kasar nan in suna cin abinci kamar teba ko sakwara ko makamantan haka in ya tashi ɗibe ya zai ɗibe da yawa ne ta fi ƙarfin bakin shi sai ya mulmula wata a hannun shi ya tsinshi guda uku yana ci sannan ga wata a makale eh sai da cewa kai ba haka kake ba kana ce a hankali ne a hankali kake ci inda ba ka da haɗama don wancan alama ce ta haɗama kai ga kake cin abinci don me zaka danko da hawa sai ka ɗora wani a cikin nan sannan wannan kuma nan kana kana mulmula kana ci kana abin nan haka ka sake bankowa da yawa dan kada wani ya fashi ne kake haɗama kai kaɗai ko kun fahimta jama'a to su ga kyawawan ɗabi'u tattare da mu jama'a ko kun gane لنفسه دكا مسلمية لازم تاوى كنشي لضد المسلمين وتعليما كما تزم كرمتوا ودعوة لغيره كما تزم كلا بيانيشي جماعة كنت تنشي أما بكي يوكو أي أكل لازمتر لضد المسلمين shi da kanshi da kuma karantarwa da kiran wani zuwa gare su ko kun gani wani ya'lam musulmi ya san cewa anna sulukahu kai da komowar shi ɗabi'un shi da yake nunawa mu'assirin yana da tasiri khairan aw sharran a wajen alheri ko a sharri idan musulmi na aikata alheri wannan yana da tasiri akan wanda ke kusa da shi idan musulmi na aikata sharri yana da tasiri ga wanda yake kusa da shi abinda wannan magana take nufi shi ne kar ka ɗauka wai don su ba musulmi bane kamar da su wawaye a ba haka bane ka yadda cewa mutane ne suna da tunani suna da hankali don haka in kana aikata alheri zai tasiri a cikin tunaninsu in kana aikata sharri zai tasiri a cikin tunaninsu ko kun fahimta jama'a duk inda musulmi yake ya zama ambassador of islam ya zama kyakkyawan wakili na addinin musulunci kasancewa duk abin da kuke ana nan ana karantawa shi ne na kawo muku tarihin musulmi a ainihin kasar ghana a baya mun karanta wannan sannan kar ku manta na kawo muku tarihin yadda fulani suka gwada ɗan gobe a garin kawoje yadda fulanin adamawa suka gwada ɗan gobe da suka turo mobin da adama kawo da gari ne na fulani a cikin jihar kebbi a yanzu suka je wani ɗan uwansu da fulatani ya taso yana wa'azi su ma kuma malamai ne kuma musulmi ne suna da ilimi suna da imani to amma ga shi wannan fa ana ce mishi shi ne mujaddidu zaman mai gyaran addini a zamani sai suka ce me wannan mutumin yake da shi wanda ba su da shi ne har ake ta mishi kurai sai suka ce a a aika mai da goron da ya faru zai wa'azi garin nan a gwada halin shi a ga yaya sai suka samu ɗan mata guda shida 'yan mata lafiyayyun fulani kyawawa guda shida sai suka shirya su sai aka gayyato dan mudu aka je kai shi wani guda biyu kadai aka sauke shi idan gari ya yaye waɗannan guda biyu su ne za su taɓa ado sai su tafi su kai musu abinci idan rana ta waɗancan ne idan dare waɗannan ne haka suke haka suke suke ta gwada shi sai da dan mudu ya zama musu karatu ya zama wa'azi duk aka gama a abin da zai tafi su kenan sai suka ce suna zuwa sai suka je suka kira yaran nan sai suka zauna suna gana da su kai eh wannan mutum da kuke kai mishi abinci in kun kai mishi baya magana da ku suka ce a ce tun nan farko da muka fara kai mishi abincin ko daga kai da ya kalle mu da ya fahimci na farin mun sai sadda kanshi sai mu samu yana karatu ko yana rubutu ranar farko ce kawai ya zuba mana tukuncin kuɗi haka a cikin ainihin kwano da muka zo ɗaukar kwano muka je za mu wanke kwano sai mu ga akwai kuɗi a ciki da muka dawo kashe gari muka yi mishi godiya ko an tsawa bai ba shi ne su da kan suka dawo suka ce dan hudu sun yarda shi ne jaddadi ne sun yarda malamin gaske ne amma abin da muke so ka gane ka duba inda za ka yi shi wani gida ne shi kadai sannan waɗannan 'yan mata su biyu kadai za su kawo abinci kaga zai iya zaben wanda yake so ce eh ke dan gida mu kaɗan haka ne ba haka ba amma mu zai bikin ne da gaske fulanin adamawa su kuma daga garin jirin zai da adamawa ke da suka so su gwada ɗan kodiyo sai suka turo mojin da adama mojin da adama ɗin nan shi ne ɗan ƙaramin a cikin su su malaman sai suka ɗauka wannan wani da platon ya yaushe har yin karatu muke jin labarin shi ya cikin ya bayyana a yamma ana ce mishi wai shi kaza kaza kaza sai suka ce kai wannan dan yaron fa suka je ga kuɗi ka je ka jaraba shi ka je da shanu ka je da kuɗi in ka je in ka kai mishi waɗannan ka gaisa da shi ka ce ka je ɗaukar karatu ne amma ga abin da dangin shi mutanen garin gurin adama suka kawo mishi lokacin sandina suke cewa wurin ga ga tsaraba da suka kawo mishi suka ce in ka ga ya karɓi tsaraba ya yi murna ya yi kaza ya yi kaza ka kauce ka dawo in san cewa duniya ya zo tarawa amma in ka ga ka bashi ya ki karɓi ya ce ka riƙe ka ci wannan a matsayin digiri in za ka koma ka koma don lokacin tafiyar wata shida ce ko wata uku daga adamawa ka to zuwa ainihin sokoto daga nan kuma ka tafi ainihin wata uku rabin shekara haka ya faru kuwa na duk da adam ya kawo dan sai bai gaisuwa ya kawo ga shanu ga kuɗi ga hatsi an haɗe shi da shi ana gaishe shi sai ya ce a kai da kaje ɗaukan karatu ya kake buƙatar wannan ni muna zaune a gida ka bar su ka ci ka yi guzuri in kuma ka tashi tafiya ka yi ka su taimaka maka ka isa gida shi kenan dalilin da ya sa na duk da adam ya zauna ya koyi karatu ya koyi karatu sai to dama abin da suka aike su saboda su suna ji da kansu ka karɓar mana tuta ka kai mana sai ce amma ni kai na ba tuta nan ba su tuta ba na ka in ka je samu can wani gefe yana nan da tudu haka ka ka zauna a ka kafa garin ka anan wannan shi ne dalilin kafa garin ola amma asalin garin gurin ne to shi ke nan me yasa na kama wannan tarihi ba tarihi ne ke nufin kama ba waɗancan fulani kayo da sun gaba ɗan hudu da mata ɗan hudu ya tsallake waɗannan na adamawa sun gaba ɗan hudu da dukiya da kuɗi da shanu ɗan hudu ya tsallake malami nawa ne ke iya tsallake waɗannan yau to ka sani da cewa asali duk abin da kake aikatawa yana da tasiri a wajen waɗanda kake zaune tare da su don haka in za ka aikata ka aikata alheri kar ka aikata sharri kuma duk da kake tunani wai za ka wawantar da tunanin mutane wallahi tallahi karatu ne kai Allah ya maka baiwa wani yana nan ya fi ka tunani ya fi ka wayo ya fi ka basira sai baka da dalilin da za ka wawantar da tunanin shi don haka jama'a hakikanin al'amari wannan bismillah da annabi ya ta yi tasiri a cikin zuciyar addas kuma ita ce tarihin farko na canza wannan mutum rayuwar shi ta'u darasi na uku da muke ɗauka a ƙarƙashin darasi na shida ba asalin darasi na shida ne yanzu ya farfasu ya'ya yace anna addas lamma arafa rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da Abbas ya san manzon Allah ya gane shi akabba alaihi yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa rijlaihi sai ya ainihin dinga manzon Allah yana sumbantar kanshi da hannayen shi da kafafuwan shi sabiya gulamun nasrani kaga dai baya ne kuma kirista muttali'un ala al-kutub amma ya karanta littattafan annabawa na da ya'rifu ar-rasula ومنزلته يا سن منزل الله كما يا سن مدين منزل الله صلى الله عليه وسلم وهو درس لنا في توقير الرسول صلى الله عليه وسلم ما لو تكاد أن الدرس لي دليل يجب ممكن تمنزل الله صلى الله عليه وسلم ممكن تاوى ممكن تمنزل الله da mutumin nan biyan zulmin mutumin nan kirista ne kuma bawa amma da yake ya karanta littafin annabawa ya ga tarihin annabi a ciki yana jin ya tabbata shi ne kawai sai ya dukufa ya sumbanci nan ya sumbanci nan yana mutunta yana karrama manzon Allah ya tawfiru bil yau to mutunta manzon Allah a yau da girmama shi a yau ya kunu bittiba'i sunnati zai kasance ne ta hanyar bin sunnar shi wal amal bi hada aiki da sunnar shi wad da'watu ilaiha da kira zuwa ga sunnar shi wa adam mu'aradatiha da kuma rashin kare da ita sunnar shi bil ara'i da ra'ayoyi wal uqul da kuma tunanin hankali kar a ce maka manzon Allah ya ce kace a'a ni a gani na ni a tunani na a hankalce wannan magana ba za a bi ka ba kar ka faɗa haka mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mutunta sunnar shi sai fa babban malami alqadi ya yake cewa wa alamatu mahabbati ittiba'i sunnatihi alamar kaunin manzon Allah ita ce bin sunnar shi mawaƙin shi kuma yake cewa lauka na hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da da gaske kana son manzon Allah da ka bi shi domin duk wanda kake so yin shi da'a kake me yasa matar ka take bin ka ba dan ka daki da ka bayar bane dan tana son ka ne in ba ta son ka duk abin da ka ɗiba ka bata ba za ta mutunta ka ba to soyayya ita ce matakin farko na biyayya to in dai kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka bi shi yaqulu ibn al-qayyim babban malamin tarihi ibn al-qayyim rahimahullah Allah ya ji dan shi ya faɗi fi tahdid madarij salikin a cikin littafin madarij salikin amma a nan tahdidin shi ne wanda malam Abdul Mun'im al-Muallim ko al-Muallawi yace ra'sul adabi ma'ahu kan madadi jagoran ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ma'ar rasuli kamalu taslim cikakkiyar sallamawa lahu gare shi cikakkiyar sallamawa ga manzon Allah shi ne sama a dukkanin ladabin abu na farko ka sallama mishi walinqiyadu li amri da kuma jawuwa zuwa ga al'amarin shi shine duk al'amarin shi in ya zaka to ka jawo wa talaqi khabarihi bil qabul da kuma lungumar labarin da annabi ya bayar ta hanyar karɓe wa tasdik da kuma gaskatawa duk abin da annabi ya faɗi ta ce gaskiya ne ka runguma ka karɓa duna an yi hannulahu mu'arabata khiyalin batil ba tare da ya tsera wa wannan labarin wani karo irin na ɓataccen tunani ba musamman ma'akulan wanda zai kira shi a hankalce wato in ka karɓi karatun annabi ka karɓi aƙida annabi ka karɓi darussan annabi ka karɓi labarin shi to kar kuma ka zo ka ɗore wani tunani ɓatacce don jin cewa ai a hankalce ai a hankalce in kuka dubi kamar magana ɗazu da ne misali hadisin ƙida masu ƙaryata hadisin ƙida da hankali kawai suke cewa to kuma hankali lafiyayye ba ya faɗa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah bai faɗa ma hankali ba ko kaɗan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam أو يحمله شبهة أو شكا ko kuma ya tsora wa wannan magana ta annabi wata shubha ko kuma wata shakka ka zo ka kawo wata hayaniya ko wani rikici kamar yadda ake ta buga yau da shekara na mun karantar da jilsatul istiraha sun je zai ce ai sai da annabi ya tsufa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a kullum yake ba dan shi dai da zai bar mun ce annabi ya yi a so yace asalin abin da yake yi a so shine daidai da na annabi in an zo da bincike an gano kaza annabi na madadin sai ce ma dalla alhamdulillah mun karu a a sai ce a ce amma wannan abin mutum ne ne ke kai a wurin ya ka taɓa ya ka taɓa jin nayi ya an yi dai maka ma mun ga ba a yi subhanallah duk wannan shubha ce duk wannan shakka ce kake kawowa ai muqaddima alaihi ara'ar ara'ar rijal ko kuma ya gabatar da ra'ayoyin wasu mutane akan magana annabi kada mutum ya haka wa zabalati azharihi da kuma rudani da ke cikin tunaninsu karka kawo rudanin tunanin wasu mutane yanzu masu cewa in aka ɗauki gado naira dubu ashirin aka daura mace aka ba namiji dubu arba'in ai an zalunce ta to don girman Allah ya yi zalunci Allah kake so ka ce ya yi zalunci a Qur'ani ko ka annabi da ya zo da Qur'ani sallallahu alaihi wa sallam yanzu masu cewa ko da ka auri mace biyu ko uku ko hudu yaushe za ka iya adalci raba musu soyayya yaushe za ka iya kaza yaushe za ka iya kaza duk wannan suna kokarin su kawo rudani ne na cikin tunanin su don su kawar da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka sai ya hidu bi tahqiq dole ne musulmi ya kadaita manzon Allah wajen kai mai hukunci ko kuma yadda da hukunci